الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 20 ga watan rabiul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
mutum da yana da gajiya wanda misali ba yi bacci da ki kuma sai ya tambaya a bashi wani adadin kuɗi wanda kuɗin da ya tambaya dukilan sai da za ta wuce haka nan yana halitta kan a yi cikin a bashi wani abu daga ciki kuma daga ba a yi ciki
wai misali kai ne ka kawo kaya kayan da ka kawo na miliyan ɗaya ne to sai kake buƙatar wasu kuɗaɗe abun shi wanda kake nihin sayar ma kayan cewa ranta min jika ɗari kafin wato mai ciniki shi yana halatta babu wata matsala akan haka ramce ne karanta in kun yi ciniki kun daidaita a cikin ciniki ya fitar da jikadarinsa in kuma ba ku daidaita ba kenan lokacin da ka sayar da kaya ka biya shi bashin shi shi abinda baya halatta shine ciniki da sharadi an gane ko ciniki da sharadi kamar misali na zo kamar misali kai ne kake da buƙatar cewa in ramta maka jika ɗari sai na ce maka ba zan ramta maka ba sai in ka sayi kaya na kaza to wannan baya halatta haramu bai'un washa gane ko domin duk sharaɗin da ya ci karo da hukuncin allah to wannan sharaɗi ne wanda yake fatanci wance na sayar maka da wannan baburkin amma fa ba don ka hau ba kuma kar ka yi kyauta da shi to wannan yan kashe ciniki wannan sharadi sharadi ne wanda yake batacci kamar yadda masu gidan barira suka ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin cewa ba za su sayar mata da wannan baiwa tasu sai in alwalaici nasu ne suka yi sharaɗin cewa sai idan alwalaici nasu ne shi ko a ƙa'ida a shar'ance duk wanda ya ‘yantar da bawa to shi yake da alwalaicinsa an gane ko su sai suka ma aisha sharaɗin cewa to wannan fa baiwa tamu in muka sayar miki da ita kika ‘yantar da ita ki san da cewa alwalaici na ne aisha ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce ma Aisha zuba kuɗi sayatta ta samu su kuɗin bayan Aisha ta saya ta yanta manzan Allah ya fito cikin jama'a ya yi huɗuba a cikin huɗubar manzan Allah yake faɗa yake cewa me ya samu wasu jama'a suke sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah manzan Allah ya ce duk wanda ya yi sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah ko ya kai sharadi dari manzo Allah ya ce ba tacce ne manzo Allah ya ce wa innamal wala'u liman a'atak ku san da cewa alwadaici na wanda ya yantar da bawa ne kaga anan sun yi sharadin amma da yake sharadi ne ba tacce shari'a ta sanya kafa ta shure wannan wannan sharadin to dan haka anan yanzu misali mutum zai ce ni fa ba zan ramta maka ba sai da sharaɗin in za ka sayi kayana to wannan baya halatta sharaɗi ne wanda yake batacci in yana ramta maka kuɗi ya ramta maka in ka ga daman sayar kayan shi ka saya in ba ka saya kuma ka yi gaba ka je ka saya inda kake so shi rance taimako ne na'am na'am wani kamar alwasu bainar ayat alkur'aniya kamar sadarwa misali ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba tare da ajiye aya ba wannan halak ne abun malaman wato kira'a malaman ƙur'ani sun tabbatar da hakan halak ne amma tare da cewa yadda karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musamman a cikin sallah manzo Allah yakan yi daki daki kowace aya yakan ajiye ta abunta amma tare da halaccin hadawa misali in ka ɗauka daga cikin limaman harami na madina alƙasim shi galibi za ka gani karatun shi kusan haka ne wasu na yake fatiha a lumfashi ɗin zai kai ta gaba ɗaya baya aje a sauransu wannan duka halaka ne ba laifi ba ne ba sai dai abin da ya fi dacewar ya fi dacewa mutum ya ringa ajiye aya daki-daki kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake kuma wannan musamman a cikin sallah na'am
wani ne yadda ya neman arme shi bai sani cewa wani ya zo har ya kawo kudi kamar sadaki ba duka ya kawo ba to da ya kawo shi da ya zo sai an ce mishi dama wani ya zo amma ba duka kudin ne ya kawo ba sadaki ba duka ne ya kawo ba amma inda son samu ne ya jira kadan za su tambayi wancan in ba su kawo yanzu gaskiya su za su maida musu da nan sai su ke shi ke bisimila to shi wancan alhali da ya zo bai sani ba ne alhali a musulunci kama a musulunci bai kamata wani ya yi ciniki sama wani ciniki kenan ya ne zai yi shi jira ne zai yi ko ya nemo wata da ba ya bar to wai misali mutum ne ya ga yarinya yake so lokacin da ya zo ya yi magana ga waliyanta makusantanta sai suka ce masa a'a wani ya yi magana kuma har ya gabatar da wani bangare na sadaki daga baya zai ciko ya dakata za su waiwayi wancan in yana yi ya zo a yi in baya yi a maida masa kudinsa in ya so shi ya shigo hakan da suka yi sun yi daidai an gane ko saboda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani wani daga cikin musulmi ya nemi aure akan neman auren ɗan uwansa maza Allah ya ce har sai an kai lokacin da na farkon ya bari ya fasa ko kuma shi na biyun ya nemi izini a gun na farkon don haka a nan su waɗannan waliyan ita yarinyar sun yi daidai kenan za su waiwayi wancan in yana yi kenan ya kawo cikon sadaki abinda za a yi a yi in bai ya yi kenan a maida masa kudin shi in ya so shi wannan ya shigo kenan a nan shi wannan na biyu tashi ta rage in ya ga ya iya jira ya yi jira in ba ya iya jira ba kuma in ya so ya yi gaba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jihadi wasiyar kuma mun tsaya ƙarshen babi na 140 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya nemi rubuta sunansa a cikin runduna ta yaƙi wadda za ta fita fagen daga an rubuta sunansa an tabbatar to kuma sai ga matarsa ta yi nihin fita zuwa hajji yaya za a yi hausawa sun faɗa ɗan taura biyu baya haɗuwa a baki ɗaya a baki guda kenan in ma ya tafi jihadi ko kuma wato ya raka matar shi hajji an kana lahu uzurun ko kuma ya kasance bayan an rubuta mutum an tabbatar da shi a cikin sojoji masu fita wani uzuri sai ya gitta masa uzurin da ba zai iya barin shi fita fagen daga halin yi uzanu lahu malam ya ce shin a iya ba shi izini shi wannan a ba shi izinin cewa ya je ya raka matarsa hajji ko kuma wanda shi uzurin ya gitta masa cewa ba komai shi kenan ya zauna to shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la ya khalu wannan rajulun bimra'a manzan Allah ya ce mutum kada ya kadaita wato da wata mata wanda la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da ya karfafa hanin wato da nuna tauki da asakila kada mutum ya kaɗaita da wata mata kowace mata a a matar da bata halatta ba gare shi kenan ajinabiya an gane ko kenan kaɗaita da mace wadda take manisanciya wannan haramun ne amma duk matar da take muharramarka haramci wanda yake mu'abbad dindindin to wannan ba laifi za ka iya kadaita da ita ko kwana a ɗaki ɗaya za ku iya yi an gane ko wadda take muharramarka haramci wanda yake na har abada kamar misali mahaifiyarka ko ɗiyarka ko yarka ko ƙanwarka ko ‘yar uwar mahaifi ko ‘yar uwar mahaifiya wadda dai haramun kinka ne kwata-kwata ka aure ta to wannan ba laifi za ka iya kaɗaita da ita allahumma sai dai in an ji tsoron wani abu wanda yake zai iya gittawa na rashin dacewa kamar yadda wasu waɗanda su ƙarancin addini ke tare da su irin wannan abubuwa na alfasha sukan gudana da waɗanda suke muharramansu to haka matarka wannan daman abu ne wanda yake asali Allah ya halitta maka cuɗanya da ita kenan matar da ake nihi a nan mace wadda take ashinabiya manisanciyarka wadda ba matarka ba ta aure ba baiwarka ba kuma ba muharramarka ba illar hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a cikin wannan gaba shine saboda kasancewar shaidani shine na uku kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa mutum bai taba kebanta kadaita da matar da bata halatta ba gare shi manzon Allah ya ce face shaidani sai ya kasance shine na uku zai ringa jefa mata wasi-wasi ya ringa raya mata aikin alfasha kai ma ya ringa zuga ka in aka ce kaɗaita kenan inda ba a jin motsi kuma ba a sanin abin da ke gudana tsakaninku kuma babu wasu masu wucewa amma in har ya kasance akwai wuri ne inda baya rabuwa da jama'a suna kai kawo to wannan babu laifi na ku tsaya ku tattauna akan koda wata matsala ce ko wata matsala wannan babu laifi matukar kenan dukkan gangan jikinta a rufe kuma ba a kyautata zaton wani abu na fitina zai iya gudana amma daga kai sai ita wannan haramun ne baya halatta shine yace wala tusafiran namra'a illa wa ma'aha mahram manzan Allah ya ce mace mumina an gane ku ya ce mace mumina wato ba ta bulaguro sai da wato muharrami tare da ita ya ce wala tusafiran namra'a ya ce mace mumina kada ta yi bulaguro illa wa ma'aha maharam manzan Allah ya ce sai tare da muharrami muharrami shine wanda haramun kinsa ne kwata-kwata wato ya aure ta haramci shi ma wanda yake na dindindin wanda mun yi bayanin cewa akwai haramci wanda yake mu'akkat kaga in kana aure da mace kanwarta koyarta haramun kinka ce kenan matukar kana aure da ita wannan mata haramun ne ka auro kanwarta ko yadda ka hada su a matsayin matanka a lokaci guda amma in ka sake ta to ba laifi in ta gama idda kana iya zuwa ka auro yar uwarta kaga haramci ne wanda yake wannan muqayyad ko mu ce mu'akkad to shine yace illa wa ma'aha maharam sai akwai muharrami tare da ita don haka in ma muharrami ko kuma mijinta faƙama rajulun wani mutum sai ya tashi ya miƙe faƙada sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ikta tabtu fi gazwati kaza wa kaza na nemi rubuta sunana a cikin yaƙi kaza da kaza da za a yi an rubuta sunana an tabbatar da ni wa kharajat imra'ati hajja gaya matata tana nihin fita zuwa hajji yaya za a yi qala sai manzon Allah yace masa izhab fa hajuji ma amra'atik manzon Allah yace je ka kai hajji tare da matarka to dan haka wannan hadisi nassi ne wanda yake tabbatar da duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ta kaɗi gabanta ta yi bulaguro ko mun kankantarsa ko a jirgin sama ne an gane ko sai da muharrami ko kuma mijinta kaga wannan fa wai bulaguro ne ma fa na ibada amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa ka daina fita jihadin je ka kai hajji tare da matarka don haka duk matar da kaga ta shiga Saudiya da sunan hajji to sai a matsayin cewa in ma wani muharraminta ne an hada fasfokinsu cewa babanta ne ko wani wanta ne ko kuma auren biza an gane ko auren biza sai ka gani kai baka sani ba an hada maka mata kamar kudanci duka wannan matan wani haka iya joji suke wani lokaci sai a tattara maka su in aka je sai a hada sai a mika ma jawazat a ce wannan matan shi abin so har yana ɗaure musu kai mutanen afirka sai ka ga mutum ɗaya da kullum mata nawa a zo a haɗa masa wannan kazan shi ce wannan kazan shi ne waɗannan kuma matan shi to don haka wannan ita ce faɗa mai rinjaye daga cikin maganganun malamai mace mumina baya halatta ta yi bulaguro sai da muharrabi ko kuma mijinta tare da cewa al'imamu malik allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata su suna ganin in bulaguro na hajji ne to in har an samu ayari amintacce ma'ana abokan tafiya na kwarai to ba laifi ana iya haɗa ta su je su yi an gane ko sai dai wannan hadisi yana nuna ko bulaguro na hajji ne dole sai da muharrami sai da muharrami ko kuma miji amma inda mace za ta je ta yi hajji ba tare da muharrami ba kuma ba tare da mijinta ba to wannan hajji hajji ce ingantacciya illa kadai tana da laifi na bulaguro ba tare da muharrami ba ba tare da miji ba abun Allah subhanahu wa ta'ala kuma dole ta kyautata tuba zuwa gare shi a inda kawai mace za ta iya bulaguro ba tare da muharrami ba sai lokacin da mace ta kuto daga hannun arna misali an gane ko to wannan takan iya yin bulaguro ta je inda za ta amintu domin ta tsira da addininta wannan ba maganar saboda yanayi ne wanda yake na larura kamar lokacin da mace ta kubuto daga hannun kafirai za ta tafi wurin waɗanda suke muminai to wannan ba laifi za ta iya kama hanya ta yi bulaguro ko da ita kaɗai ce za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الجاسوس وقول الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال أبو عبد الله التجسس التبخس قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ روضة خاخ فإن بها ضئينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نهن بالضئينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من إقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعت, بلتعت إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يهمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يهمون بها قرابتي ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا ردا ولا ردا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أدرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال سفيان وأي إسناد هذا malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin ɗan rahoto in har ya kasance ta ɓangaren kafirai ne to yaya za a yi da shi idan aka samu wani a cikin jama'a ta musulmi yana ma arna leƙen asiri na mominai domin ya je ya faɗa musu mi ya kamata a yi da shi abu ne sananne in har shi ɗan rahoton na musulmi ne yake binciken al'amarin arna domin ya ba jama'a ta musulmi labari wannan damun babu laifi babu wata matsala game da musulmi su riki ɗan rahoto wanda zai musu rahoton yaya arna suke ciki an gane ko kenan a nan in har shi ɗan rahoto na kafirai ne aka cafke shi a cikin jama'a ta musulmi to me ya kamata a yi da shi shi ne a nan malam ya zo da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul mumtahana ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai wato kar ku maida makiyana makiyanku masoya lafazin ittakhadha bayani ya maimaitu idan yayi ta'addi ila maf'ulain yakan dauki ma'anar sayyara an gane ko almaf'ulul awwal anan aduwi almaf'ulus sani shine auliya shi kuma wa aduwakum wannan ma'adufun ne shine yace la tattakizu aduwi kar ku mai da makiyana wa aduwakum makiyanku auliya a masoya Allah yace kar ku mai da su masoya yadda suke kiyayya da mu suke gaba da mu to mu ma haka ya zama wajibi wato mu ringa gaba da su muna kiyayya da su ubangiji ta'ala ya ce tulkuna ilaihim bil mawadda shine da za ku ringa jefa musu wani abu wanda yake na so da kauna ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi alhali sun kafirta game da abin da ya zo muku na gaskiya shine wannan alkur'ani domin ba su yarda da shi ba su yarda da manzan da ya zo da shi yukhrijuna rasula wa iyyakum ubangiji ta'ala yace suna fitar da wannan manzo da na turo muku wa iyyakum da ku kanku daga mahaifarku makka an tu'minu billahi rabbikum sababin imani da kuka yi da ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kuma sababin wato kun fita ne domin wato in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wato dan kun fita kuna yaki dan daukaka kalimata wabtiga amar dati kuma dan neman yardata ubangiji ta'ala yace tusiruna ilaihim bil mawadda yanzu irin waɗannan mutane za ku ringa sirranta musu lamarinku abinda manzanku yake shiri shine za ku ringa sirranta musu ma'ana kuna tsegunta musu bilma wadda a sababin kawai wata kauna da take tsakaninku da su ubangiji ta'ala ya ce wa ana a'alamu bima akfaitum wa ma a'alantum ni ni ne masani game da duk abin da kuka koyi da ma abin da kuka bayyana ubangiji ta'ala ce gaba ɗaya ina sane da shi wannan kashe da ne da barazana duk wanda ya san Allah yana sane da duk abin da ya bayyana da duk abin da ya koye to ya kamata in zai koye wani abu a zuciyarsa ya koye abu na kwarai in zai bayyana ya bayyana abu wanda yake na kwarai shine yace wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni ne masani game da duk abin da kuka ɓoye da abin da kuka bayyana wa man yaf'alhu minku ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya aikata irin wannan al'amari daga cikinku faqad dalla sawa as-sabil tabbas wato ya kauce ma tsake tsakin tafarki wanda yake madaidaici to don haka shine anan malam ya zo da wannan aya ya zo da ita domin shi wannan hadisin shine sababin saukarta hadisin ubaidullahi ibn abi rafi shine malam yace at-tajassus wato kalma ta at-tajassus ma'anarta at-tabakhus wato shine bincike da rahoto don haka dan rahoto ake kiran shi jasus ko kuma ka kiraye shi ayin an gane ku ayin idan aka ce ayin jasus kenan dan rahoto an ambace shi da cewa ayin domin ka ce gangan jikin shi gaba ɗaya duk idanu ne ma'ana aikin da yake aikin da idanun shi suke yafi sauran gangan jikin shi wanda in ya zo cikin jama'a kawai shi kalle-kalle yake idan shi ko ina so yake ya ga abin da zai iya ɗauka na labari shi yasa suke kiran shi ayin larabawa ka ce gangan jikin shi gaba ɗaya idanu ne saboda tsabar kallo to shine a nan wato malam yake fassara mana ya ce attajassus abinda ake nihi da attajassus ya ce attabahus wato shine bincike ka bibiyi al'aurar mutum don ka gano wani abu wanda yake na aibi shine Allah ya haramta mana can da ya ce wala tajassasu kar ku yi rahoton juna ku muminai tsakaninku amma kafirai za mu iya rahotonsu mu san yanayin da suke ciki domin mu ɗau mataki shi ne malam ya zo da hadisin ubaidullahi ibn abi rafi Allah ya ji kansa yake cewa na ji aliyu ibn abi talib Allah ya kara masa yadda na faɗa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ana wa zubaira wal miqdad ibn al aswad yace wani lokaci ni da azubair ibn al-awwam da al-miqdad ibn al-aswad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika mu wa qalan tariqu manzon Allah yace ku tafi hatta ta'atu rawdata khakh manzon Allah yace sai kun je gunda ake kiran shi rawdatu khakh wanda wuri ne wanda yana kan hanyar wato makka idan ka fito daga madina manzon Allah yace maza ku je can fa inna bi ina manzon Allah yace za ku samu wata mata a nan ba a kiran mace da za'ina sai in tana kan raƙumi an gane ko in tana kan raƙumi ana kiranta za'ina jam'un sa shine za'ain shine yace fa inna bi ina wato akwai wata mata elbula guru manzon Allah yace wa ma'aha kitabu wato akwai wata takarda tare da ita fakuzuhu minha maza Allah ya ce ku kwace takardar daga gunta ku zo min da ita kaga wannan alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam saboda al'amari ne na gaibu sanin gaibu ko baya kasancewa sai ta hanyar wahayi wa ma kana Allahu li yudli akum alal ghaib ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء maza Allah ya ce ku je wannan gu za ku tarar da wata mata maza Allah ya ce tare da ita akwai wata takarda maza Allah ya ce ku kwato takardar ku zo da ita aliyu Allah ya kara masa yadda ya ce fanƙwalaƙna ta'adabina khailuna ya ce sai muka tafi ya ce dawakanmu wato sai sukuwa suke da mu lafazin ta'ada suna sukuwa kamar yadda ya ce fa'ada ida an baina saurin wani ajatin wa kana ida ulwashi minni a labari al'ida wato shine wato sukuwar doki shine ya ce fankwalakna ya ce sai muka tafi ta'ada bina khailuna dawakanmu sai sukuwa suke da mu aiki ga mai gama ka su mazan jiya inda umarni daga Allah ya zo musu ko daga manzansa to ba maganar bata lokaci shi ne ya ce hattanta haina ilar rauba aliyu ya ce har muka tuƙaƙe a nan gun da ake kiran shi raudatuka fa iza na hannu biyu za'ina ya ce sai ga maka wata mata akan raƙuminta fa ƙulina muka ce da ita bayan mun tsayar da ita akhrijil kitaba muka ce fito da takardar da take tare da ke wannan takardar da take tare da ke ba mu ita faƙarat sai ta faɗa ta ce mama iya min kitab babu wata takarda tare da ni faƙulna muka ce la tukuri jannar kitaba lalle ne ala tilas ki fito wannan da ki fito mana da wannan takarda aula nulkiyan nasiya ba ko mu tube miki kaya mu miki zir me za a yi fa akhrajathu min iqasiha da ta ji fa abun baddama take yanke ta fito da takardar min iqasiha wato daga cikin kitsan kanta idan aka ce al iqas shine wato cibrin gashi kitso kenan gashi da ake hadawa a kitsa shine yace fa akhrajathu sai ta fito da wannan takarda min iqasiha wato daga cikin kitsan kanta ta basu fa ataina bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan takarda aka buɗa fa idza fihi sai ga maka abin da yake kunshi a cikin takardar min haɓib bin abi balta'ata ila unasin min ahli makka wannan takadda ce daga gun haɗib ibn abi balta'ata zuwa gun wasu jama'a daga cikin mutanen makka yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai ba su labari da wani share na lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana tsegumta musu wani al'amari da manzan Allah ya yi ne shi ne lokacin da manzan Allah yake nihin kai hari yake ba su labari faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka karanta wannan takarda aka gama manzan Allah sai yake faɗa ya ce ya haɗi ma haza manzan Allah ya ce ya haɗi wannan kwamene ne mi ya kai ka zuwa ga wannan aiki ƙwada sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah la ta'ajal alayya ya ce karka yi gaggawa a kaina game da yanke wani hukunci wanda kaga tun a nan ya kamata in ka kama mutum da laifi to karka yi gaugawar yanke hukunci ka tsaya ka bincike shi ka ji menene dalilin abin da yasa ya aikata wannan abu kaga tuntuni da aka samu wannan takarda gashi shine ya rubuta wannan takarda ya aika an tabbata shi ne to amma maimakon a yi gaugawa a yanke hukunci a sai da manzon Allah ya bincike shi me yasa kai wannan al'amari saboda tana iya yiwuwa wani abin da mutum zai yi yakan iya yiwa akan rashin sani ne ko akan kuskure ne ko kuma akwai wani abu da ya matsa shi ya kai shi bango wanda ala dole ne ya yi abu shi yasa a nan manzan Allah ya ce ya haɗib ma haza ya ce ya kai haɗib mine ne wannan al'amari da kai ya kai ka haka ƙwala sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah la ta'ajal alayya kar ka yi gaggawa a kaina game da yanke hukunci ya ce inni kuntum ra'an mursakan fi ƙuraishi ya ce ni dai mutum ne wanda na kasance na ɗamfaru ne da ƙabila ta ƙuraishawa walam akun min anfusiha amma ba na cikin ƙabilar an gane na dai dangantu ne zuwa gare su amma ba na cikinsu ya ce wa kana mamma'aka minal muhajirina lahum qarabatun bi makka jama'ar da suke tare da kai ya manzan Allah na muhajirun wato suna da dangi makusanta a birnin makka ya hamuna biha a halihim wa amwalahum wanda da wannan dangi za su iya kare wato sau iyalinsu da suka baro da dukiyarsu saboda suna da yan uwa ‘yan uwansu ne na danganta abin da ya bambanta su aƙida su waɗannan sun yi imani da Allah da manzansa sun kauro birnin madina sun baro iyalansu da dukiyarsu a birnin makka to kaga akwai 'yan uwansu na danganta waɗannan 'yan uwansu za su ba za su yadda ba iyalinsu su tozarta ko kuma dukiyarsu ta tozarta shine yace suna da wato makusanta a birnin makka wanda suke kare iyalinsu da dukiyarsu yace don haka ya ce fa'ahababtu izu fatani zalika minan nasabi fihim ya ce yayin da wani abu na danganta ya kuce mun daga su saboda ni ba danginsu ba ɗan cikinsu ba ne ya ce don haka sai na so an attaki za inda yada wato in riki wata ni'ima a gunsu kenan in musu wani abu na a zo a gani abinda ake ni da aliyad wato ni'ima ma'ana daga cikin ma'ani na aliyar wanda shine mu'awila suke fassara hannun Allah da cewa ni'ima bal ya wannan in an ce hannun Allah ya su ce ai ni'ima sai bal ya dahu su ce ce bal ni'ima ta hu ai ni'ima Allah ai ba musanna bace ba ni'imomin Allah sun wuce a dasa ba wani ta udu ni'imat Allah la tuhsuha kuma me yace ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis mi ya hana ka duka ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannayena to anan in ka ce abin da ake nihi da ya daya ni'imatayya to ai shi ma iblis Allah ya halicce shi ne da ni'imar shi menene daraja duriya akan iblis shi adam in ka ce abin da ake nihi da ya daya anan ana nihi ni'imatayya dan haka dai yana daga cikin kenan ma'anar yadda wato shine ni'ima shine yake cewa wato fa ahabbtu kenan sai na so an attakhiza indahum yadan wato in riki wata ni'ima a gunsu a ce na yi musu wani abun a zo a gani wanda a sababinsa ya hamuna biha qarabati ni ma za su kiyaye mun dangi na wani iyali na yace ma fa'altu kufra wannan abu da na aikata ya ce ya manzan Allah ban aikata shi ba don kafirce ma Ubangiji na walar tidadan kuma ba don juya hannun agogo baya ba ma'ana ridda wala ridan bil kufri ba adal islami kuma ba don yarda da kafirci bayan musulunci da Allah ya azurta ni saboda da yarda da kafirci ma kafirci ne ya ba da iya uzurinsa faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kada sadakaku maza Allah ya ce ya ku jama'a tabbas haɗib ko ya muku gaskiya game da abin da ya faɗa faƙada umar umar Allah ya ƙara masa yadda ya tashi ya miƙe ya ce ya rasulallah ya manzan Allah da'ani adribu unuka hadal munafiq ya ce ya rasulallah kyale ni ya ce in sare ma wannan munafikin wuya barni in sare masa wuya saboda kasancewar shi umar babu sassauci in dai game da al'amarin Allah ne abin da ya shafi gaskiya to ba gudu ba ja da baya la ya khafu fillahi laumata la'im dan haka aka masa kinaya da abu hafs hafs bi ma'ana al'asar shine malamai suka ce li shiddatihi fil islam saboda tsananin riko a cikin musulunci kaga anan shine ya tashi ya ce ya rasulullahi kyale ni wannan munafiki in sare masa wuya qala sai manzon Allah ya ce innahu qad shahida badran ya ce ya umar wannan fa ka san da cewa ya halarci yakin badar ya halarci yakin badar wanda shi halartar yakin badar wata gala ce wadda Allah ya rataya ma wasu daga cikin sahabban manzansa wadda saura ba su same ta ba daraja ce an gane ku don haka malamai suka ce a wajen fagula da daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aƙidar ahlus sunna wal jama'a na farko a ciki shine abubakar wanda yake biya masa umar sannan usman sannan aliyu yanda tartibinsu yake a wajen khalifanci haka a wajen daraja a aƙidar ahlus sunna wal jama'a bayan waɗannan hudun sannan sai shida cikon goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna an gane ko dalha ibn ubaidillah da azubair ibn al-awwam da sa'ad ibn abi waqqas da sa'id ibn zaid da abdurrahman ibn auf da abu ubaida shine amir ibn jarrah bayan waɗannan kenan goma sannan sai waɗanda suka halarci yakin badar su ne mataki na biyu bayan waɗanda suka halarci yakin badar sai waɗanda suke ma'abuta sulhul hudaybiya mutum dubu da ɗari hudu to don haka shine a nan manzan Allah sai yake faɗa ma umar ya ce inna hukar shahida badran ya ce haɗibu ya halarci yakin badar wa ma yudrika la'allallaha an ya kuna ƙadiƙwala a ala ahli badar ya ce umar waye sanar da kai cewa Allah ya tsinkaye su waɗanda suka halarci yakin badar da jin kansa faƙala amalu ma shi itin faƙa daga fartulakun ubangiji ta'ala ya ce ku aikata duk abin da kuka so tabbas na gafarta muku wanda wannan kalima alkawali ne na aljanna Allah ya musu duk abin da za su yi ba zai haramta musu shiga aljanna ba to don haka a nan abinda muke so mu fahimta su sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayi ne wanda Allah ya tankaɗe ya rauraye ya zaɓe su ya fifita su ya ɗaukaka darajarsu akan sauran jama'a wanda in ma sun yi wani kuskure aƙidar ahlus sunna wani jama'a dole ka ja bakinka ka kyale an gane ko don yana da wani aiki wanda wannan aiki nashi zai kankare masa wannan laifi wanda karmu manta shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa a cikin littafinsa al'aqidatul wasiqiyya a kusan karshe-karshen ta lokacin da yake bayani game da aqidar ahlus sunna wal jama'a game da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da waɗannan abubuwa waɗanda mai yiwa yayi kaza mai yiwa yayi kaza wanda wannan abu da yi ya kankare masa wannan laifi ne to don haka a nan za mu iya fahimtar cewa shi ɗan rahoto na kafirai in dai aka cafke shi to tabbas wuyan shi ya kai ƙasa abin da ya zama wajibi a sare masa wuya shi kan shi a nan haɗin ibn abibanta abin da ya hana manzan Allah ya ba da izinin a sare masa wuya kasancewar ya halarci yakin badar to shi kwaye wani yaki ya halarta ba ya da wani uzuri wanda zai hana a sauke masa wuya an gane ko wanda za mu iske babi na musamman an gane ko a nan gaba babu wani hadisi da malam ya zo da shi wanda aka samu wani daga cikin 'yan rahoto na mushirikai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbansa suna cikin bulabulu shi wannan ɗan rahoto na munafik na kafirai ya zo a kan rakuminsa ya shiga cikinsu ya zauna da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ana ta hira amma su ba su fahimce shi ba har ma aka ci abinci da shi ana gama cin abinci kawai sai ya silale ya haura kuma sai ya kaɗi gaban sai ya kemu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye manzan Allah ya ba sahabban shi labari ya ce wannan mutumin da ya zo cikin kuɗin rahoto ne manzan Allah ya ce maza uduluhu faqtuluhu manzan Allah ya ce ku je ku neme shi ku kashe shi a lokacin nan sahabbai suka bazu suka bi baya salima ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda wanda shi kwalankwalami ne ya fi kowa gudu a cikin sahabbai shi ne ya rigaye su ya je da yana da ya shiga gaban shi ma ya kama wato akalar raƙumin ya durƙusar da shi kafin ya yi da sauka ma ya zaro takobin shi ya kai mashi tsara ya kashe shi ya zo da raƙumin da kayan da yake kai da aka zo manzon Allah ya tambayi sahabbai wane ne ya kashe wannan dan ta'adda aka ce salima manzon Allah ya ce duk abin da ka samu tare da shi naka ne an dada maka shi to kaga wannan yana nuna kenan shi dan rahoto na kafirai in aka cirke shi to jinin shi ya halatta tare da cewa wasu malamai su suna ganin ba za a kashe shi ba amma wannan dalili ne wanda yake tabbatar da sare masa wuya za a yi kamar yadda manzon Allah ya ce ku je ku neme shi ku kashe shi kuma shi kan shi haɗe ba a nan abin da ya hana a sare masa wuya kasancewar ya halarci yakin badar su ka duk waɗanda suka halarci yakin badar ubangiji ta'ala ya musu alkawalin gafara cewa su aikata duk abin da suka so to amma kaga daga cikin waɗannan wato rafida sun kafirtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa 'yan kaɗan kawai wanda nawa daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wanda dama babban wanda suka kafirtar da shi ma abubakar da umar da usman da sauransu babu likiswati lil asara قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن أيينة عن عمرو هو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم لما كان يوم بدر أتي بالعباس بالعب لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر رسول فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبس قال ابن أيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato sitirci al'asara su ne fursuna ribatattu waɗanda aka aka canko su wato a fagen daga lafazin asara jam'i ne na asir an gane ko? jam'i ne na asir ka ce asra ko ka ce asara kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhan nabiyyu kulli man fi aydikum min al asra in ya alamin lahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim to shine yace babu likiswati lil asara babi ne wanda ke bayani game da suturci wato fursuna ribatattun bayi kenan waɗanda aka kamo a fagen daga ba a barin su a zir ana kallon al'aurar su a sutura ake musu shine anan malam yazo da hadisin amr ibn dinar yake faɗa cewa ya ji jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa lamma kana yawmu badr yayin da ranar yakin badr wato ta kasance utiya bil abbas an zo da al abbas ibnu abdul muttalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ribatattun bayi wanda a ran nan manzon Allah da sahabbansa sai da suka ribace mutum saba'in daga cikin wato kafiran makka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yake cewa kad kana lakum ayatun fi fi'atayn litaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukra kafiratun yarawnahum mislihim ra'ayil ayn ko kuma can inda ubangiji ta'ala yake faɗa cewa in har kuna ganin cewa wato kun samu wani rauni da karaya to kar ku manta a cikin su nawa kuka samu kenan kada asabtum mislaiha aw lamma asabatukum musibatun kada asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum al-aya kenan anan kada asabtum mislaiha ubangiji ta'ala yace tabbas yace kuma kun samu linkin abinda suka mu a uhudu kenan a badar kun kashe 70 kun ribace 70 to dan sun kashe muku 70 a nan uhudu kar ku samu damuwa ku saba'in kuwa kashe kuma sannan kuma hannu kuka ribace saba'in to al'abbas ibn abdul muttalib yana daga cikin waɗanda aka ribato a ranar yakin badr an zo da shi a cikin fursuna walam yakun alaihi sawun wato babu riga a jikinsa فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا manzon Allah ya ringa diba masa rigar da ta yi daidai da shi domin a sa masa aka ringa dibawa cikin jama'a wa za a samu rigar da za ta ma al-Abbas daidai fa wajadu qamisa Abdullahi ibn Ubay yuqdaru alaihi sai aka samu wato rigar Abdullahi ibn Ubay shugaban munafikai yuqdaru alaihi ita ce kadai za a iya daidaita ta ga al-Abbas ita ce za ta yi masa saboda shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib daga cikin sifar shi ta halitta dogo ne shi ma Ubay ibn Salul dogo ne to dan haka rigar Ubay ibn Salul ita kadai ce aka samu a cikin jama'ar wadda za ta iya ma al-Abbas manzan Allah ya karbi wannan riga ta Ubay ibn Salul faka sahun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama iyahu manzan Allah ya tufatar da amminsa wato al-Abbas shine Jabir ya ce fa lidhalika saboda wannan al'amari saboda haka naza annabiyu sallallahu alaihi wa sallama qamisahu alladhi albasahu manzan Allah ya fitar da rigarsa wadda ya bada aka tufatar da shi Ubay ibn Salul aka masa likafani a lokacin da Ubay ibn Salul shugaban munafikai Allah ya masa rasuwa dan shi Abdullahi ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa manzan Allah ya bashi rigarsa domin ya ma mahaifinsa likafani shi da nihin mahaifinsa ya samu albarka da abin da ya shahi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mai yiwa a sauƙaƙa masa azaba manzan Allah ya ɗauka ya bashi wasu suka ringa cewa ya rasulallahi yanzu ka ɗauka ka bashi ka san cewa shugaban munafikai ne ya yi kaza ya yi kaza manzan Allah ya ce ku yi haƙuri ya ce riga ta ba abin da za ta kulla masa an gane shi ne a nan ibn uyayna yake cewa kanat lahu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yabi wato shi ubayy ibn salul wato an gane ko abdullahi ibn ubayy ibn salul wato yana da wata ni'ima ce a gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kyauta da ya masa ya bada riga aka sa ma Abbas aminsa ya ce fa a habba an yi kafi abu don haka manzon Allah ya so ya sa kauta masa akan wannan nima da ya masa wanda daman ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi duk wanda ya masa wata kyauta to manzan Allah sai ya sa kauta mashi kenan ya ba da rigar an je an masa likkafa ne a madadin wannan riga tashi da ya bada a ranar yakin badar wadda aka sanya ma al-abbas ibn abdul muttalib to a takaice dai malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa ribatattun bayi fursuna ba a tuɗe su a wannan kinsu an gane ko akan sanya musu tufafi a suturce al'aurarsu domin baya halatta a ringa kallon al'aurarsu a suturce su wannan yana nuna mana kyawun fuska da musulunci ga ya fa kasancewar abokin gaba ne ga halin da aka kama shi amma musulunci bai yadda ba a tozartar da shi باب فضل من أسلم على يديه رجل قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم هو سلمة بن دينار أنه قال أخبرني سهل هو بن سعد السائدي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأودين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يؤطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من, من أن يكون لك حمر حمر نعم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla ta mutumin da aka samu wani ya musulunta a hannunsa duk mutumin da Allah ya kaddara wani ya zamanto Allah ya kaddara ka zamanto sababin musuluntar wani to shine anan zamu ga menene fadla abun Allah subhanahu wataala kenan fadla ta mutumin da wani ya musulunta a hannunsa namiji ko mace shine anan malam yazo da hadisin Abu Hazim shine Salamatu bin Dinar daga malaminsa Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar yakin Khaibar manzon Allah ya ce la'udiyannan rayata gadar rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi manzon Allah ya ce lalle ne gobe zan bayar da tuta ta yaki ga wani mutum wanda Allah zai ba mu nasara a hannun shi shi ne ya ce yaftahu Allahu ala yadayhi ma'ana Allah zai ba mu nasara a hannunsa wanda shi ne zai zama kumandan yaki wannan mutumin manzan Allah ya ce yuhibbullaha wa rasula yana kaunar Allah yana kaunar manzansa wa yuhibbuhullahu wa rasulu kuma Allah da manzansa wato suna kaunarsa martaba uku ga shi wannan mutumin martaba ta farko Allah zai ba muminai galaba a hannun shi martaba ta biyu yana kaunar Allah da manzansa ta uku Allah da manzansa kuma suna kaunar shi ni za a yi sahal ya ce fabatan nasu lailatahu ya ce jama'a suka kwana wato dare garansu gaba ɗaya suna tunani ayyuhum yi uka wane ne a cikinsu za a danka ma wannan tuta kowa kwana ya yi bini barci bai na tunani saboda matsayi ne wanda yake babba a ce Allah da manzansa suna kaunar ka kuma kai ma kana kaunar Allah kana kaunar manzansa ai babu wata martaba wanda ta wuce haka shi yasa suka kwana kawai tunani suke wane ne za a ba a cikinsu bagadau kulluhum yarju gaba ɗayansu da aka wayi gari suka yi sammako suka yi jijjihi gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikinsu yana fatan a kiraye shi a damka masa wannan tuta wanda umar allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa har ma ɗaɗɗage nake daga can baya domin manzan allah ya hango ni ya ce zo karɓi faƙada kawai sai aka ji manzan allah ya faɗa ya ce aina ali wato ina aliyu yake wakila sai aka ba manzon Allah labarin yashtaki ainihi ai aliyu ba shi da lafiya ciwon ido yake manzon Allah ya ce ku je ku zo da shi wanda kar mu manta ya gabata manzon Allah ya bar aliyu a gida da shi da jama'a sun fita yakin khaibar bayan har an tafi aliyu ya ga cewa ai bai dace ba a ce ya ci gaba da zama bayan manzon Allah ya fita yana cikin yanayin na ciwon ido ya tashi ya baya ya je maza Allah ya ce ku je ku zo da shi aka je aka zo da aliyu Allah ya kara masa yadda fa basa kafi ainihi manzon Allah ya yi tufi a idanunsa wada alahu manzon Allah ya masa addu'a amma wace addu'ar ce wannan babu wani dalili da ya bayyana masu fadar cewa baka shafina an ka giba aka fa basaru kal yawma hadid manzon Allah ya tuba masa wannan sun kuskure ita wannan aya bayanin da take game da abin da bawa ne zai kasance a ranar kiyama kuma bawa wanda ya kafirce ma ubangiji wanda yake musu game da gaskiya shine Allah ya ce fa kashafna anka giba'ak a yau fa mun kware maka duk wata kwakwanya wadda ta rufe idanunka game da ganin gaskiya fa basaruka al-yawma hadid ganinka a yau ubangiji ta'ala ya ce mai kaifi ne mai karfi ne mai zartuwa ne babu wani abu da zai iya buya komai za ka ga hakikalin shi to don haka kawai addu'a ya yi an gane ko ba laifi a nan za ka iya cewa allahun mashfihi allahun mashfihi kamar yadda manzan allah yake ma marar lafiya addu'a an gane manzan allah yakan ce allahun mashfi fulana allahun mashfi fulana kamar yadda ya iske sa'ad ibn abi waqqas ba shi da lafiya manzan allah yake ce allahun mashfi sa'ada allahun mashfi sa'ada ya allah ka warkar da sa'ad shi dai a takaice a nan manzan allah ya masa tofi ya yi masa addu'a kenan duk addu'ar da ka iya wadda ake ma marar lafiya wadda ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi ka tofa amma tofawar da za ka yi wannan kenan koyi ne da manzan Allah yadda yake tofin amma ba don cewa miyanka yana da wata albarka ba ka kiyasta shi akan miyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fabara'a take yanke aliyu ya warke ya samu lafiya ka allam ya kumbihi wajen ka ce tamkar ba bai taba ciwo ba idanun ma'ana tamkar bai taba wata rashin lafiya idanunsa fa'a a ɓahu manzan Allah ya damƙa masa wannan tuta ta yaƙi faƙala sai aliyu ya ci wuƙatiluhum hatta ya kunu mislana ya manzan Allah kana nihin na yaƙe su har sai sun zamanto tamkar mu ma'ana sai sun meka wuya da ji da bi ga Allah da manzansa ma'ana sun musulunta faƙada sai manzan Allah ya ce umbuz a darin silika manzan Allah ya ce ya aliyu je ka a sannu je ka a hankali karka yi garaje saboda masharrantar mutane ne yahudawa hatta tanzila bi sahatihim manzan Allah ya ce sai ka sauka wato a balbalinsu kenan tsakin tsakin garinsu in aka ce saha shine balbali babban filinsu kenan tsakin tsakin garinsu hatta tanzila bi sahatihim manzo Allah yace sai kadira cikin tsake tsakin garin filin su balbalin su thumma du'uhum ila al-islami manzo Allah yace sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim kuma ka ba su labari game da abin da ya zama wajibi akan su in sun musulunta wanda wannan yana nuna mazawwa littafi ba a fada su da yaki a farko sai an kiraye su zuwa musulunci in sun karba falillahi alhamdu daman shi ne ake da bukata sannan sun ce ba za su musulunta ba kenan sannan kuma a dawo mataki na biyu shine jizya in sun ce ba za su ba da jizya a mataki na uku shine kuma sai a yake su kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun manzo Allah sai ya ce ma alifa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na halaccin mutum ya rantse ba tare da an rantsar da shi domin karfafa labarin da yake nihin badawa manzo Allah ya ce fa wallahi rantsuwa nake da ubangiji na la ayya hadiya Allah bika rajulan lalle ne da Allah zai shiryar da mutum daya a sababinka khairul laka min an yakuna laka humrun na'am manzo Allah ya ce wallahi shi ya fiye maka alkhairi da a ce kana da garke na jajayen raƙuma ma'ana ka zamanto sababin musuluntar wani ya fi a baka garke da jajayen raƙuma wanda raƙumi a wancan lokaci ƙimar shi ƙimar telam ce a yau an gane ko ƙimar telam ce da ka sani a yau to ya fi a ce an baka sama da telam dari an gane ko Allah ya zamanto kai ne Allah ya kaddara kai ne sababin musuluntar wani to ya yi a baka tarin dukiya komi yawanta saboda kasancewar jajayen raƙumma sun fi komai kima a cikin dukiya abun larabawa a wannan lokaci jajayen raƙumma sun fi kima lafazin humr jam'i ne na ahmar idan kama mimun ɗin kenan sukun humrun kenan jam'i ne na ahmar ga ya can cikin suratu fadir wa minal jibali ke cewa wa minal jibali judadun biyun wa humrun muktalifun alwan amma in ka ce humur mimun kin kai mata bamma wannan kuma ma'ana ta canza jam'i ne na himar kama kala ta'ala ka anna umurun mustanfira lafazin anna'am wato raƙumma kenan in ka dawo da wasalin nunin kin kasa kace anni'am ma'ana ta canza jam'i ne na ni'ima don haka malamai galibi in sun zo kan wannan hadisi sukan fadakar da ɗalibai saboda da yawa akan yi kuskure wanda kuskuren da yake canza ma'ana sai ka ji an ce min humurin ni'am min humurin ni'am kaga in kace humur jakai an ni'am na ni'imomi shi kuma min humurin na'am wato game da jajayen raƙuma don haka wannan hadisi yana nuna mana fadala ta kira zuwa ga addinin Allah ka zamanto sababin musuluntar wani nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك